juma'a na makarantar 'yan sanda da ke garin kumo akko local government wanda wannan sallah ta juma'a ta yau ita ce sallah ta farko da aka yi a wannan masallaci don fara yin sallar juma'a muna fuduwa muna faɗakar da mutane musulmi dangane da muhimmancin masallaci a cikin al'umma ya ku uwana musulmi ku ji tsoron Allah tsoron Allah shine mafi girma mafi falalar abin da bawa zai nema yi wa Allah ɗa'a shine mafi ɗaukakan matsayi ya ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi yan uwana musulmi ku sani cewa masallaci wuri ne na samar da dawa da kira zuwa ga hanyar Allah biyayya ga shari'a da zaman lafiya mimbarin masallacin juma'a an yi shi ne don faɗakar da mutane da ɗora su akan hanya ta ƙwarai da yin addu'a wa ƙasa addu'a wa al'umma da jawo hankalinsu da ɗora su a kan tarbiyya ta ƙwarai da yawa mimbari na masallacin juma'a ya haskaka zukata na mutane masu tarin yawa ya rayar da zukata ya kuma kawar da ainihin wato cuta ta jahilci da kuma bata kuma ta dalilin wannan mumbari na juma'a ya raya wasu zukata masu imani masu takawa masu tsarki saboda wa'azuzzuka masu ratsa zuciya da limamai suke gabatarwa a mimbaransu na juma'a abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda yake cewa almasajidu buyutullah masallatai gidaje ne na allah ku sani cewa masallaci gidan allah ne masallaci fa ba gidan kowa ba ne ba ɗakin kowa ba ne masallaci ɗaki ne na Allah ɗakunan Allah a ƙasa su ne masallatai buyutullahi fil ardi yace wa annal masajid lillah fala tad'u ma Allah ahada lalle masallatayya na Allah ne kada a kira wani tare da Allah a cikin masallaci yace masallaci shine haske da yake haskaka wa 'yan sama da suke rayuwa a sama abin mamaki masallatayya da muke da su su ne fitilu na Allah da suke haska wa 'yan sama gaba ɗaya suke rayuwa da hasken masallaci shi ne amfanin samar da masallaci kamar an daɗa ƙara wa 'yan sama ne haske kamar yadda taurari suke kwalliya wa 'yan ƙasa ake kallon tauraro yake hasko ƙasa, to su ma ‘yan sama suna hango masallatan Allah a duniya da haske da haske irin hasken taurari. Shi sa musulmi duk inda suke alamar akwai su, kuma alamar ana san Allah shi ne a gina wa Allah gida, kuma a ƙara wannan haske don mala'iku su gani, su ma su ji daɗi cewa bayan Allah suna bauta wa Allah. wannan riwaya imam tabarani ne ruwaito ta a cikin mujamul kabir da kuma masajen hadisin mutane mutane ne ingantattu imam abu huraira Allah ya kara masa yadda yana cewa wanda ya yi sammako ya tafi masallaci ko kuma ya tafi da yamma da wuri kafin magariba Allah ya yi alkawari zai tanadan masa wani gara wani masauki a gidan aljanna a duk lokacin da ya yi sammako ya je kafin lokacin sallah da asuba ne ko kuma da yamma ya tafi wannan kuma ina kira ne ga ɗaliban wannan makaranta mai albarka ku yi ƙoƙari ku amfana da wannan hadisi da manzan Allah ya ce a yi sammako a rinka zuwa masallaci da wuri kada a zo a gina muku masallaci a zo a ga masallaci ya zama kufayi kada a gina muku masallaci a gaba kwa fita sallah kada dalibi ya kwanta a ɗaki ya zama baya fita sallah don da mun san 'yan sanda suna da tarbiyya jami'an tsaro suna da discipline mun tabbatar ba za a yi wasa da wannan masallaci ba kuma mun tabbatar kamar yadda ake kula da masallatai a barikoki na soja barikoki na 'yan sanda barikoki na immigration custom to shi ma wannan masallaci yau Allah ya samar da shi a gidan 'yan sanda a wannan gari na kuma akwa local government muna tabbatarwa mun tabbatar shugabannin wannan gida da musulminsu da wanda ba musulminsu ba za su taimaka wajen kulawa da gyara wannan masallaci don ɗakin Allah ne Allah ku aina kowa da kowa ne hadisin bukhari ne da muslim abi musa al-ashari Allah kara masa yadda yace manzo Allah yana cewa wanda yafi kowa lada a sallah shine wanda yafi kowa nisa da gidansa zuwa masallaci kar ku damu dan masallaci yana kofar makaranta kar ku damu dan masallaci yayi nisa da hostel ɗinku annabi Allah yana cewa wanda yafi kowa yawan lada shine wanda ɗakinsa ko gidansa yake nesa da masallaci ab'aduhum ilaiha mamsha fa ab'aduhum wanda yake nesa to shi yafi kowa samun lada ashe idan mutum zai taho sallah ya taho da ƙarfin gwiwarsa ya ji cewa lalle yana taku ne takun da Allah zai bashi lada ku yi ƙoƙari ya ku ɗaliban wannan makaranta ku raya na wannan masallaci sannan wanda ya zo masallaci da wuri yana jiran a tada sallah har ya yi sallah ko ya yi sallah tare da liman kamar yadda yanzu muka zo da wuri muna jira a tada sallah mu yi sallah manzo Allah ya ce wanda duk yayi wannan ya zo masallaci da wuri to shi yafi kowa samun lada sama da wanda yake sallah ya zo nan da nan da an yi sallah da liman ya tashi ya tafi goyi je baccin sa kuma annabi ya ce zaman jiran sallah lada ne irin na sallah yanzu gashi muna zaune a rana muna jiran sallar juma'a to ana ta rubuta mana ladan sallar juma'a ne har a tada ikama ya ku bayin Allah masallatayya ɗakin Allah ne kuma masallatayya su ne wurin haske kamar yadda na muku bayani ‘yan sama suna hango duk wani masallaci duk karancinsu duk girmansa haske yake bayarwa ‘yan sama suna hango haskensa sai a ce a can masallaci ne can masallaci ne can masallaci ne sannan a masallatai a nan ne duk wata addu'a take tashi daga tattai sama sannan a masallaci Allah yake saukar da duk wata sakina nutsuwa kaga ana buƙatar samun kwanciyar hankali kaga ana samun nutsuwa to idan Allah ya zo saukar da nutsuwa a cikin al'umma a masallaci yake saukar da nutsuwa shine mahabitu sakinati sannan kuma wuri ne da in dan adam ya shiga zai samu kwanciyar hankali zai samu nutsuwa ko yana cikin damuwa in ya shiga masallaci ya sallah raka'a biyu ko ya saurari wa'azi to Allah zai ba shi wani nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa Ali bin Abi Talib idan ya shiga damuwa ko a gidansa aka bata masa rai sai ya zo masallaci ya kwanta ya ta bacci a wurinsa kafin ya gama bacci bakin ciki da bacin rai duk ya tafi gare shi a masallaci ne ake zikiri a masallaci ne ake ambatan Allah a masallaci ake karanta alkur'ani a masallaci ne ake tuba a masallaci ne ake istighfari masallaci shine wuri mai tsarki wanda Allah yake so Allah yana son masallaci idan an tambaye ka a duniya ina ne Allah ya fi so a duniya ina ne Allah ya fi kauna to shine masallaci malamai suna albishir kamar yadda manzo Allah yake albishir cewa duk wanda ya gina wa Allah masallaci man bana masjidan lillah fa innahu min al-mubashirin bil janna wanda ya gina wa Allah masallaci yana cikin waɗanda aka yi musu albishir da gidan aljanna yanzu wanda ya gina wannan masallaci wanda ya sa kwabo akan gina wannan masallaci annabi ya ce ya masa albishir da gidan aljanna me yasa masu kudin mu suke rowa ba sa gina masallaci me yasa masu halin mu suke makale kudin su ba sa son gina masallaci mutum ya zo dangare gida uban gida gidan da ba lalle ka samu lada a gina shi ba amma ga masallaci nan ana buƙatar a gina a wurare da yawa mutane suna sallah a rana mutane suna sallah a matsi mutane suna sallah masallacin ƙasa mutane suna sallah cikin masallaci mai yoyo amma mutane sun ƙi su sa kuɗin su yanzu duk wanda ya gina wannan masallaci albishir dan annabi ya tabbata gare shi cewa shi dan aljanna ne ga gidan aljanna da ake samu arha bagas amma mutane suna bacci manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi duk wanda Allah ya gina wa Allah masallaci yana neman yardar Allah to Allah sai ya gina masa gida a gidan aljanna ya ku musulmi ku sani cewa ita sallah ita ce mafi girman yin sallah shine mafi girman abin da ake samun kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma kaga dai duk burinmu mu samu zaman lafiya ko duk burinmu mu samu kwanciyar hankali abin da ɗan najeriya yake bukata yau nutsuwa kwanciyar hankali ba ma son damuwa ba ma son ɓacin rai to masallatai su ne wuraren da ake samun security a nan ne ake samun nutsuwa a nan ake kwantar da hankalin mutane a nuna musu su yi haƙuri su bi Allah su bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wal qada'u ala al jarima duk wata barna duk wani criminality duk wani laifi duk wani sako da ake tsoron kada dan adam yayi wa dan adam ko yayi wa Allah to a masallaci ake wazi ake gyara mutane idan kuka kai ƴaƴanku masallaci to ba ku da damuwar shan wiwi da shan taba da fadan kalari a tattare da su duk mai lazumtan masallaci wallahi ba za ka ga yana shan giya shan taba caca bin mata faɗan kalare faɗan daba yaron da zai yi ba da haka ashe samar da masallatai da raya masallatai a cikin al'umma alheri ne wurin da ba masallaci ya samu tawaya ba karamar tawaya ba wurin da ya samu masallaci ya samu albarka ya samu ɗaukaka yanzu wannan makaranta ta 'yan sanda ta wannan gari na kumu akwa local government Allah ya ƙara mata wani daraja Allah ya ƙara mata wani matsayi da ɗaukaka dan an samu wannan masallaci na juma'a ciki Allah kuma ya ƙara mata daraja ya dada ƙara mata ɗaukaka ya sa masallacin ya zama dalilin zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin al'umma sannan masallaci shine hanya mafi kyau good opportunity na samar da tarbiyya da discipline a tsakanin al'umma haka malamai suka ce an ja wasa'il tarbiyya alal iffati wal fadila ta hanyar masallaci ne ake koya mutane kamewa ake koya mutane rike mutunci ake koya mutane kar su taba kayan wani kar su zalunci wani kada su cuci wani ake koya musu girmama juna da kyautata zamantakewa tsakanin wanda yake mai sallah da wanda baya sallah a cikin masallaci duk ana koya mana tarbiyya da girmama ra'ayin kowa da mutunta kowa da zaman lafiya duk a cikin masallaci ake koya mana a masallaci ake hana mu aikata alfasha a masallaci ake hana mu aikata munkari wala zikrullahi akbar ya ku yan uwana musulmi masallaci shine sirrin samun nasara da ci gaban al'umma duk inda suke gina masallatai suke raya masallatai to insha Allah ta'ala sun kawo hanya ta samun ci gaba kuma ku sani ita wannan sallah ita ce abu na farko da za a yi wa bawa hisabi ranar tashi alkiyama awwal ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamah as-salatu ita ce wannan sallah abu na farko da za a bude littafin ka a tambaye ka a ranar tashi alƙiyama ita ce sallah Allah bai zai tambaye ka kasuwanci ba bai zai tambaye ka noma ba bai zai tambaye ka komai ba abin da zai fara cewa a duba naka a duba min sallarsa manzo Allah ya ce idan sallar ka ta cika Allah zai ce kar ku bincika komai na aikin sa ku ce tafi aljanna kawai amma idan sallar ka ta samu matsala to anan ne za a binciko sauran ayyukan da kake aikatawa manzo Allah ya ce fa huwa lima siwaha adhayr sauran ayyukan da ba sallah ba sun fi muni tunda sallarsa bata cika ba dan haka kiyaye sallah alama ne na gaskiyar bawa kiyaye sallah alama ne na imanin bawa sakaci da sallah alama ne na tabewa sakaci da sallah alama ne na hasara rayuwar dan adam ba ta yiwa idan baya kula da sallah kuma ku sani cewa duk wanda ya kiyaye sallolin nan guda biyar sallar azahar sallar la'asar sallar magariba sallar isha'i sallar asuba'i sallar juma'a ta shida duk wanda ya kula da waɗannan salloli to za su zama haske gare shi kuma dalili ne na samun tsira gare shi ranar tashi alkiyama wa man lam yuhafiz alaiha duk wanda bai kiyaye waɗannan salloli ba to bai da haske a kiyama bai da hujja a kiyama bai da kubuta a kiyama ya shiga uku yana cikin tabako halakakku ranar tashi alkiyama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'akiyama malamai suka ce wanda yake wasa da sallah baya kula da sallah yana tare da karuna yana tare da fir'auna yana tare da hamana yana tare da ubayy bin khalaf wannan su ne manya-manyan yan wuta wanda yake sakaci yake wasa da sallah ya ko ɗalibai ku jiya idan kana wasa da sallah kana sakaci da sallah to ka sani cewa kana tare da fir'auna kana tare da hamana kana tare da karuna kana tare da Ubayy bin Khalaf a ranar tashi alkiyama a cikin wuta Allah raba mu da wasa da sallah dan haka kiyaye salloli da kiyaye lokutan sallah wannan abu ne mai kyau ya ku bayin Allah wannan gida da kuke ciki gida ne na Allah wannan daki da kuke ciki daki ne na Allah dakin Kaaba dakin Allah ne sauran masallatai su ma dakuna ne na Allah am shar'anta wa bayi su shigo su bauta wa Allah ga wuri na samun imani an bude muku kofofi na samun kusanci ga Allah tabaraka wa ta'ala masallaci shine mafakar duk wanda yake cikin damuwa dan ya koma zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ku nufaci zuwa ɗakunan Allah ku nufaci zuwa masallaci da yin sammako da kulawa da lokaci ya ku yan uwana masallaci wuri ne da Allah ya ɗaukaka darajarsa Allah ya girmama shi Allah ya bashi matsayi fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmu wa yusabbihu lahu fiha bil bil wal asal a gidaje ne Allah ya yi izini ya ce a daga su a mutunta su a kiwanta su ana ambaton Allah ana tasbihi a cikin masallaci safiya da maraice la tulhihim tijaratu wala bay'un an dhikrillah bayan Allah na kwarai kasuwanci baya hana su zuwa masallaci kasuwanci baya hana su zuwa masallaci saye da sayarwa baya hana su zuwa masallaci zuwa gona baya hana su zuwa masallaci wa ikamin salati wa ita'i zakka baya hana su su tsaye da sallah su bayar da zakka suna jin tsoron ranar da zukata za su rinka juyawa da idanuwa za su rinka juyawa Allah tabaraka ta'ala zai yi musu sakayya da mafi kyawun abin da suka aikata ya kara musu daga falala ta sa lalle yana yazurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba cikin suratul nur Imam al-Qurtubi a cikin tafsirin sa yace ai Allah ya ce a girmama masallaci an turfa Allah yana nufin a girmama masallaci jama'a ku girmama masallaci masallaci ba wajen wasa bane masallaci ba wurin uwarki bane bakin rijiya ba wajen wasan yaro bane kada ai wasa da masallaci kada ai abin da zai bata wa Allah a cikin masallaci Imam Ibn Kathir yace wurare ne da Allah tabaraka ta'ala yace a saba zuwan su kuma a tsarkake su kada a bar masallaci da kazanta kada a bashi babu turare da kanshi kada a bashi da dotti kada a bashi idan mutum ya zo ya bata kayansa a'a ba a maganganun banza a masallaci ba a surutan banza a masallaci ba a ihu a masallaci ba a kaza a masallaci wuri ne mai daraja wuri ne mai matsayi ya ku yan uwana musulmi tunda Allah ya karrama masallaci to mu ma dole ne mu karrama masallaci dole ne mu gina masallaci daga ƙarshe ina murna kwarai da kwamishinan yan sanda na wannan jiha na Gombe Allah ya saka masa da alkhairi wanda a ƙarƙashinsa da yardarsa da amincewarsa aka zo aka buɗe wannan masallaci na makarantar 'yan sanda ina ƙara godiya da murna da fata alkhairi ga shugabanmu jagoranmu ubanmu lamido akko wanda shi ma da gudunmuwarsa da taimakonsa da sahalewarsa da amincewarsa da shawarwarinsa aka zo aka gina wa 'ya'yansa da jikokinsa wannan masallaci a wannan lokaci ina murna ta musamman ga kwamanda na wannan makaranta wanda yake kula da wannan makaranta wanda shi ta zuwa da dawowa da kaiwa da komowa da sa ido da lura har aka kammala ginin wannan masallaci duka muna musu addu'a kuma muna muku murna dalibai da malaman wannan makaranta da daliban wannan makaranta da ma'aikata wannan makaranta ta 'yan sanda ina muku murna na samun wannan katafaren masallacin juma'a da mutane ma na ƙauye makota da suka samu wannan albarka da alheri ina muku fatan alkhairi akan bude wannan masallaci kuma Allah ya amfanar da mu Allah ya sa mu cikin masu raya wannan masallaci Allah ya sa mu mu zama masu samun albarka da alheri a wannan masallaci ربنا عليك توكلنا وإليك أذبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واحمي عوده الدين يا رب العالمين ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل يا الله تساوى مسلاتي ya zama alheri ne a jihar Gombe ya Allah wannan masallaci ka sa ya zama alheri ne a wannan makaranta ya Allah ka sa wannan masallaci ya zama dalilin haɗin kai ne na wannan makaranta ya Allah ka sa wannan masallaci ya zama albarka ne a Najeriya gaba ɗaya ya ubangiji Allah ka ba mu lafiya zaman lafiya ka ba mu abin da za mu ci ka ba mu abin da za mu sha ka ba mu abin da za mu rayu ya Allah ka kyautata mana rayuwa ka raba mu da fatara ka raba mu da talauci ka raba mu da yunwa ka kwantar mana da hankali ka ba mu nutsuwa ‘ya'yan wannan makaranta da suke karatu, ‘ya'yan bayan Allah suka zo da garuruka daga nesa suke gode makarantun ko an karanta kwana a wannan makaranta Allah ka sa musu albarka, Allah ka taimake su a karatunsu, Allah ka taimake su a karatunsu, Allah ka taimaki malamansu, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa qumu ila salatikum yarhamukumullah